العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حكماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallo da sauraron mu a duk inda kuke a faɗin wannan duniya ta Allah subhanahu wa ta'ala muna muku fatan alkhairi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya jibinci lamurran ku da namu gabaki daya Allah madaukakin sarki ya mana albarka a cikin rayuwar mu ya shiryatar da mu ya tabbatar da mu akan hanya madaidaiciya idan ba wannan Allah madaukakin sarki ya sake hada mu a cikin wannan shiri mai albarka wato shirin da ke bayani akan ladubban neman ilimi a shirinmu da ya gabata yan uwa masu daraja mun yi bayani ne akan sifa ta biyu ko muna kan bayani ne akan sifa ta biyu wato daga cikin siffofin da suka wajaba ɗalibin ilimi ya zama ya siffanci da su wannan sifa ita ce zaben malami bayan ɗalibi ya ikhlasi to ana buƙatar kuma ya zama ya zaɓi malamin da zai je karatu a wajensa domin idan bai zaɓi malamin da zai karatu a wajensa ba tun daga nan ana samun matsala kuma mun faɗi hanyoyin da ake bi domin zaben malamin mun yi bayani a kansu muna kan bayani ne akan siffar malamin da shi ɗalibin kuma ya kamata ya zaɓa idan ba manta ba a shirin da yake kafin wannan mun ɗauko ayar da take cikin suratu ali imran wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke umarni yake bayani akan abin da annabawa suke ce ma mutanensu in sun zo suna ce musu kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba annabawa suna ce ma mabiyansu ku kasance malamai na Allah bima kuntum tuallimuna alkitaba saboda abin da ku kasance kuna koyaswa na littafin Allah wa bima kuntum tadrusun da kuma abin da ku kasance ku kuna yi kuna karantawa darsu na nufin ka koya ka riƙa bincike ta'alimi na nufin ka koyar da waninka to ya zama suna da waɗannan siffofin muna bayani akan akan maganar da al-Imam Ibn Jarir na tabari Sheikhul Mufassirin yayi yake cewa da Allah ta'ala ya ce walakin kunu rabbaniyyin to rabbaniyyin din nan jam'i ne na rabbaniyun rabbaniyun kwara ɗaya kenan amma rabbaniyuna ko rabbaniyina daidai yadda ya zo a cikin li'irabi to shine jam'i na rabbani to shine ibnu jarir rahmatullahi alaihi yake cewa abinda ake nufi da rabbani aljami'u ila alfiqh wa aljami'u ila alilmi wal fiqh albasar bi siyasati ya kasance malami bayan ilimi da fikihu da yake da shi to kuma ya dora akan wannan albasar da siyasati ya zama ya san yadda ake shugabancin mutane domin babu mutumin da ya cancanta ya iya shugabanci fiye da mutumin da yake karantar da mutane domin yana mu'amala ne da zukatansu zukatansu yake sanya mallaka to idan bai iya siyasa ba in an ce siyasa a musulunci ana nufin iya jagorancin mutane والتدبير sannan ya kasance yana da gogayya yana da sani ta yadda ake juya lamarin mutane idan yaro ya zo ya zai mu'amala da shi a matsayinsa na ɗalibinsa shi kuma a matsayin shi na malamin shi idan dattijo ya zo ya zai yi masa wanda ya ɗan fara iya karatu ya ake mu'amala da shi wanda kwata-kwata bai iya ba ya ake mu'amala da shi wanda Allah ya jarrabe shi kwakwalwar shi ba ta ɗaukan abubuwa ya yake yi sannan wanda ya zo yake da wasu matsaloli na ɗabi'u amma kuma gashi yana son karatu to ya za a yi mu'amala da shi a karɓe shi ko a kore shi duk wannan yana cikin albasar bi siyasati wa tadbir ƙwarewa da gogayya da sani a game da yadda ake jagorancin mutane sannan kuma da yadda ake jujjuya lamarransu to ana buƙatar malamin da zai yi karatu ke za a yi karatu a wajensa ya zama yana da waɗannan siffofin wal qiyam bi umuri ra'iyati sannan kuma shi wannan malamin inji ibnu jarir na tabari duk daga cin ma'anar ar-rabbani ya kasance a tsaye yake wajen kula da lamurran waɗanda suke ƙasan nasa akwai malaman da ake ba da labarinsu a cikin ban sha'awa الإمام ابن الإمام الذهبي رحمة الله عليه ينا بعد سيرة صحاب ينا بعد سيرة الماجر ابن عباس واتو إكرمة رحمة الله عليه wanda suke ce mishi abin nan suke ce mishi shaikhul kuttab shaikhul kuttab malami ne shi na almaji na yara az-zahabi yace makarantarsa kusan yana kula da dalibai dubu uku a kan jaki yake zagayawa ya tabbatar da kowa ya yake karatu kaga ba karamin malami bane yau a wannan zamani da muke cikin aka baka yara guda arba'in aka ce ka koyar da su to ba karamin kwararre bane kai to shi dubu uku wa ma yuslihuhum fi dunyahum wa dinihim sannan kuma ya zama masani ne shi game da me zai gyara rayuwar mutane ta duniya da kuma rayuwarsu ta addini ana buƙatar malami a rabbani wanda za a ɗau littafi a je karatu wajensa ya zama yana da wannan in ji ibnu jarir na tabari rahmatullahi alaihi wa sannan ibnu jarir ya sake cewa ahlu islahin linnas idan aka ce arrabbaniyuna su ne waɗanda suka kasance masu fatan mutane su gyaru ya kai ɗalibi duk malamin da za ka je kai karatu a wajensa to ka tabbatar da cewa burinsa shine ka zama mutumin kirki burinsa shine rayuwarka ta kyau burinsa shine rayuwarka ta gyaru sannan wa tarbiyatin lahu sannan kuma masu tarbiyya ga mutane bi ta'alimihim iyahum kitaba rabbihim ta hanyar suna tarbiyyar su ne da littafin suna karantar da su littafin ubangijinsu ɗalibi ka tabbatar da duk malamin da za ka yi karatu wajensa ya zama murabbi mai tarbiyya kuma ana tarbiyyar na ne da littafin Allah wa dirasatihim iyahu sannan su kuma malaman ba su daina karanta Qur'anin ba suna nan suna bincike suna mallakar sababbin littattafai in sun ji wani littafi ina yake za su je su nemo shi domin su zo su karanta su samu fa'idojin da ke ciki domin su karantar da almajiransu su musu tarbiyya rayuwarsu ta duniya ta kyau kuma rayuwarsu ta lahira ta kyau to shi ne yake faɗi sai ce ai tilawatahu ai tilawatuhu suna bibiyarsa shi littafin amma al'imam da kafirin rahmatullahi alaihi da ya zo fassara walakin kunu rabbanin sai ya ba da wasu sufofi guda uku da ya kamata malaman da za a je a yi karatu a wajensu su cika shi ya ce hukama a ulama a hulama'a hukama a ulama a hulama'a hukama su zama masu hikima abin da ake ce ma alhikima shine aiwatar da ilimi a hanyar da tafi aiwatar da ilimi ta hanyar da tafi kyau ilimin ya zama ya amfani ne shi sannan ya amfani waninsa ilimin ya zama mai albarka shi ne ake ce masa alhikma yu'ti alhikmata man yasha wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khairan katira Allah ta'ala yana ba da hikimarsa ga wanda yake so shi yasa zamu ga yana lissafa waɗanda ya ba hikima mutanen kirki ne annabi dawud Allah ta'ala ya bashi hikima wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab Allah ya bashi hikima sannan Allah ta'ala ya bashi rabewa a magana sannan wa laqad atayna luqman al-hikmata an ishkur lillah luqman Allah ta'ala ya bashi hikima har Allah ta'ala ce ya gode ma Allah sakamakon wannan ni'imar da ya basu ta hikima to malamin da za a je a yi karatu a wajensa ana buƙatar an ya kula hakiman ya zama mai hikima kenan domin ibn kafir ya fashe rabbaniyina shi ya ce ai walakin kunu rabbaniyina ai walakin kunu hukama'a ku zama masu hikima ulama a sannan ku zama masana ba wanda ilimin su ya dangale ba hulama'a sannan ku zama masu haƙuri domin malami ba ba a taɓa danganta wani abu zuwa ga wani abu ya dace da shi ba kamar yadda aka danganta alhilmu zuwa ga al'ilmu a ce alimun kai alimun halimun Allah ya siffanta haka ya siffanta kansa da waɗannan siffofi masu kima masu daraja Allah halimun ne Allah alimun ne to sun dace ma'anan wa mabnan alim masani halim mai haƙuri domin idan malami ya kasance bayi da haƙuri to ba zai iya karantar da mutane ba shi yasa annabin mu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya bashi wannan sifa ta hikima sifa ta haƙuri a faɗa a faɗa a zaga a yi masa mu'amala wacce take tawa wacce take mara kyau amma annabi su sama ya yi haƙuri ba tare da ya ɗau fansa ba to waɗannan siffofin guda uku al-imam kafir ya ce siffofi ne na malami mai karantarwa wanda za a ɗau littafi a je wajensa a yi karatu hakiman aliman haliman ya zama mai hikima ya zama masani sannan kuma ya kasance mai haƙuri ibnu abbas radiyallahu anhu yake cewa huwa al-muallimu alladhi yurabbi an-nas bil ilmi in an ce al'alimin rabbani malami wanda yake ma mutane tarbiyya da ilimi ba tarbiyya da wayau ba ba tarbiyya da dabara ba a da ilimi ya zama ga ilimin sannan kuma ana dora ilimin ana dora ɗaliban akan ilimi mai amfani wa yurabbihim bihi kama yurabbi tifla abuhu sannan kuma malamin da za a yi karatu wajensa ya zama yana da sifa ta yana mutane tarbiyya kamar yadda uba yake ma ɗansa tarbiyya kama yurabbi tifla abuhu kamar yadda baba yake ma ɗansa tarbiyya haka ake so ai shi yasa malamin mutum baban sai suka ce babantaka kala biyu ce akwai al'ubuwatu tsiniyatu akwai al'ubuwatu diniyatu al'ubuwatu tsiniya ita ce babantaka ta wane shine ya zama sanadin haihuwar wane ya ga babarsa ya biya ya neme ta da aure ya biya sadaki aka zo aka daura da waliyai da shahidai sannan aka haife shi to wannan ya zama abuhu tsini babansa kenan na tabaya babansa kenan wanda ya zama sanadiyar zuwansa duniya akwai al'abuddini al'ubuwatu diniya kenan baban mutum na addini shi kuma baban mutum na addini shine malamin sa ne karantar da shi yadda zai tsira a duniya ya tsira kuma a lahira subhanahu wa ta'ala a lahira an tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ganar da mu wasu malamai suka fassara al'alimin rabbani suka ce huwa man yabda'u bi sigarin ilmi qabla kibarihi malamin da ake ce mishi malami na Allah shine wanda in ka tafi karatu wajensa ka san zai fara maka da kananan littafai ne ba manya manya ba zai fara maka da kananan kananan ilmoma ne ba manya manya ba malami na Allah baya zuwa ɗalibi bai san hadisi ba bai yi ƙananan littafai na hadisi ba shikenan sai ya ce masa je ka ɗauko sahihul bukhari shi zan fara maka karatu a qabla sahihul bukhari hunaka kutubun kafin sahihul bukhari akwai littafan da ya kamata a tarbiyyanci ɗalibi a kansu ya zama kwakwalwar shi ta nuna ta yadda in ya zo cikin sahihul bukhari sahihul bukhari littafi ne na malamai ba littafi ne na ƙananan ɗalibai ya karanta ƙanana ƙanan littafai na ƙasa sannan shi kanshi kuma a cikin ili wani ilimin na gaban wani mutum bai karanta wasu littafai na hadisi ba ƙanana sai kuma a ɗauko a ce a ai da musulmul hadisi zai fara a ai ilmul jarhi wa ta'dil ma za a karantar da shi a ilmu ma'rifatul rijali za a karantar da shi a ilmu ma'rifatul ali wan nazil za a karantar da shi wannan dalibi ba zai fahimci komai ba ɗalibi ne bai san komai ba a cikin fikihu shikenan sai a gingimo masa a ce to yanzu abin da za a yi za a dora ka ne akan alqawaid alfiqhiyya alqawaid alfiqhiyya za a karantar da kai ko ko a'a za a karantar da kai usul fiqhi ne a zo ana maka bayani akan manfumi da mantuki a zo ana maka bayani akan khas da am a zo ana maka bayani akan mafhumul mukhalafa da mafhumul muwafaqa a zo ana ma bayani akan siyagul umumi a zo ana maka bayani akan wasu ka'idoji wanda ba za ka fahimta ba to malami na Allah bai haka yana farawa ne da ƙananan ƙananan ilmomi daga nan sai a tafi wannan malamai sun yi istinbatin su suka ce ka kalla surorin makka mafi yawancin su zaka gan su surori ne da ayoyin su ba su da tsawo sannan surorin ba su da yawa ba su da tsawo su akan kansu kalli ikra bismi rabbikal ladhi khalaq abinda aka fara saukan ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ayoyin ta guda nawa ne ka kalli suratul muddassir ka kalli suratul muzammil ka kalli wal fajr da suran makamantan waɗannan suran waɗanda makiyai ne za ka ga ayoyinsu ‘yan kaɗan in ka zo kana karantawa da za ka karanta ayoyi goma ka bige su a lokaci ɗaya numfashinka ba zai ƙare ba saɓanin suwori na madina suwori na madina daga cin suran madina akwai wadda aya ɗaya ma shafi ɗaya ce a cin alkur'ani irin bugun mujamma'ul malik fahad rahmatullahi alaihi irin bugun da ƙasar saudi arabia take yi a ƙarƙashin kamfanin da sarki fahad ya kafa allah ya ƙara masa rahma a cikin kabarinsa to irin wannan so daga al'alimin rabbani man yabda bi sigari ilmi qabla kibarihi wanda in zai fara karantar da almajiransa to da ƙananan ilmoma yake farawa kafin ya dauki manya-manyan su zo a ce za a yi su yabda'u bil ashali fal ashali wanda yafi sauki shi yake fara yi yabda'u bil ahammi thumma al ahammi fal ahammi yana farawa da wanda yafi muhimmanci sannan mai biye masa sannan mai biye masa malami ne mutadarriji malami ne da ke bin abubuwa sannu sannu ba malami bane da zai watso maka ilimi kamar saukar ruwan sama to wannan ayar cike take da bayani akan suwaye za a je a karatu a wajensu suwaye za a je a karatu a wajensu ana buƙatar mutum ya zama yana da imalamin da za a karatu a wajensu ya zama yana da ilimi ya zama yana da ilimi ana buƙatar ya zama yana da ilimi ilimi ilimin ilimi ɗaya ba shi ke mai da malami ya zama malami ba ilmu ma da yawa ne in ka ce za ka je wajen malami ya zama zai karantar da kai hadisi kawai to ana nan ana nan wata rana sai an buƙaci usulul fiqh ya taso sai an nemi musulul hadith ya taso wata rana sai an yi bayani akan mazhabobi na malaman fiqh wata rana sai an yi amfani da alqawaidul fiqhiyya wani zubin hadisin ba zai fassaru ba dole sai an yi bayani akan ka'idoji na lugar larabci to in an ce al'ilmu ba ana nufin ilimi ɗaya ba malamin da za ka yi karatu a wajen shi an ya kuna aliman zafunu ne ya zama malami ne masanin fannuna domin ilimi ɗaya bai mai da malami ɗaya mai da mutum malami al'ilmul wahidu la yukawwinu aliman wa innama yukawwinu al'alima ulumun mukhtalifatun ilimi ɗaya bai mai da mutum a ce masa malami a'a ilmu ma da yawa su suke haduwa sai su ba da malami in ka ce na masanin qur'ani ne to ana tsammanin ya zama ba zallar kawai qur'ani bane zai karantar da kai a'a ya san kayan cikin alqur'anin ya san yadda ake fassara alqur'anin ya san yadda ake karanta shi ya san bambance bambancen karatuttuka na malamai abinda ake cewa ilmul qira'ati da sauran ilmu ma masu yawa to ana buƙatar malami ya zama yana da ilimin nan saboda duk wanda za ka je kai karatu a wajensa ya kai dan uwa ana buƙatar ya kasance malami ne masani kai ya zama nisfu alimin ne in ya zama nisfu alimin to shi ya haifar da bala'i a ban kasa nisfu alim shine malami rabi ya koya rabi amma kuma sauran bai koya ba akwai wata kissa da ake bada ta ne ban dariya mala abubakar imam Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ba da wannan hikaya yana bayani akan karamin sani kukumi kamar yadda bahaushe yake cewa karamin sani kukumi to karamin sani wani zubin ba kukumi ba ne ma guba ne yakan fi kukumi musiba ya kai matsayin guba wai wasu mutane ne guda uku suka fita za su je koyon turancin ingilishi a lokacin da turawa suka zo ƙasar najeriya domin su mulkin mallaka sai suka fita su domin su je su koyo turancin ingilishi domin su san yadda za su yi kasuwanci su san yadda za su riƙa yin magana a inda suka je turancin ingilishi shi ake amfani da shi shi kenan da suka tafi shi kenan sai kowannen su sai ya je ya koyi abin da bai wuce jumla ɗaya ba jumla ɗaya ko kuma abin da za ka kira shi da shubhu jumla ko jumla ko shubhu jumla jumla cikakkiya kenan shubhu jumla ko abin da bai kai jumla ɗaya ba shi kenan ɗaya da ya tafi sai ya koyo we kill them ɗaya na biyu shi ya koyo fighting for money ɗaya shi ya koyo we are three in number sun dawo bayan sun je sun koyo waɗannan 'yan kalmomi da suka je suka koyo ko 'yan jimloli da suka koyo sai suka zo bakin hanya a cikin daji sai suka gawa sai suka tsaya suna jimami ni ni ne ya sa aka kashe wannan bawan Allah ne yayi su waye suka kashe shi suna jimami a tsakaninsu suna alhini ya za a yi a ce a kashe bawan Allah me yayi da za a kashe shi sai ga 'yan sanda sun zo su yi bincike a game da wannan kisa da aka yi sai ɗan sanda na ɗaya sai ya kalle su su ukun nan sai ya ce masa what sai ya ce musu what happened with this wato me ya faru da wannan sai ɗaya da ya koyo kalmarsa ta farko kawai shi da ya ji an faɗi wata kalma kuma ya ga tabbas wannan kalmomi da aka faɗi da wannan yaren ya kama da yaren da suka koya kuma shi a ransa yana jin ai shi masani ne so da kawai sai ya ba da amsa sai ce we killed him we killed him mu muka kashe shi mun kashe shi ne sai ɗan sanda ya sake tambaya sai ya ce for what reason saboda ne sai shi kuma na biyu da ya koyo fighting for money saboda saboda neman kuɗi sai ya ba da amsa sai ce fighting for money saboda neman kuɗi sai ɗan sanda ya sake tambaya sai ya ce masa how many among you killed him sai ce we are three in number ɗaya na uku ya ba da amsa ce mu ukun duka muka kashe shi mu duka uku kenan aka kama su aka tattara su aka tafi da su ba aka yanke musu hukuncin kisa domin sun yi ikirari da kansu cewa su suka kashe kuma yaran da suka koya wannan rabi ko abin da yake dan guntu shi ya kai su ga wannan halaka to shine ake cewa karamin sani kome larabawa tuntuni suna cewa an safu ilmin afsadu duniya kullaha yan rabi-rabi masu karamin sani su suka bata duniyar nan ga baki ɗayanta nisfu mutakallimin asadal adiyan masanin tauhidi rabi guntun ilimin tauhidi ya bata addinin Allah ya shigo da ilmul kalami ya shigo da surutai sannan wa nisfu faqihin asadal buldana shi kuma masanin fiqhu guntu guntun ilimi karamin sani na fiƙihu shi yake ɓata gari ya haifar da fitina ya ba da fatawar da bata cancanta ba auren da bai halasta a kashe shi ba ya kashe wanda ya halasta a kashe ya ƙara raya shi gadon da ya kamata a raba ya raba shi ba daidai ba nisfu faqihin kenan afsadal buljana sannan wa nisfu nahwiyin afsadal lisana shi kuma masanin nahawu guntu karamin sanin nahawu shi kuma sai ya ɓata yare ya ɓata yare ya ɓata yare sannan kuma suka ce wa nisfu tabibin afsadal abdana shi kuma masanin likitanci guntu ƙaramin sani na likitanci afsadal abdana ya ɓata jikunkunan mutane ya ta kashe mutane to shine mu kuma sai muke ƙarawa a wannan zamanin sai mu ce wa nisfu murabbin afsadal siyana wanda bai san tarbiyya ba ga baki daya iliminsa guntu ne iliminsa takaitacce ne iliminsa karami ne karamin sani yake da shi na tarbiyya sai ya bata 'ya'yan mutane da tunanin tarbiyyar su yake yi sannan wa nisfu muhandisin afsada albunyana sannan kuma injiniya jahili injiniya wanda yake karamin sani yake da shi shi kuma me shi kuma sai ya bata gine-ginen mutane wannan gaskiya ce saboda kada ka je kai karatu wajen mutumin da ya kasance karatunsa karami ne bai da cikakken sani ba yi da ilimi mai yawa ko ba a san shi da shagalta da neman ilimi ba in ka tafi karatu wajen shi sai ya halakar da kai ya bata kuma ya bata sannan abu na biyu ana buƙatar malamin ne ya zama yana da alfannu ya zama masani ne ya shi na hanyar koyarwa domin ba kowa ba ne yake koyarwa amma kuma ba zai iya karantarwa ba kaga babu hikima kenan babu hikima shi yasa luqmanu alaihi salam Allah ya nuna mana cewa shi bayan Allah ya bashi ilimi ya bashi hikima ga ta nan mun ganta a ɗansa ya fara masa saboda iya koyarwa ta luqmanu alaihi salam sai ya fara tarbiyyar ɗansa akan tauhidi da kuma nesantar da shi game da shirka wannan ayoyi da cikin suke cikin suratul luqman da suka yi bayani akan yadda luqman ya tarbiyyar ɗansa sun kunshi dukkan wata nau'i wani nau'i daga cikin nau'ukan tarbiyya da malaman mu suke da su to ana buƙatar malami ya zama yana da alfan ya san hanyar da zai biya karanta ya zama zai iya karantar da kai abin da kila wani sai ya awa uku yana ma bayani baka gane ba shi a cikin minti talatin sai ya zo ya maka bayani cikin sauƙi kawai sai ka ka gane to alfannu kenan malamin da za ka yi karatu wajensa ya kai dan uwa ya kasance yana da alfannu sannan ya kai ɗalibin ilimi kana buƙatar malamin da ya kasance mai kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u suna da yawa malamin da za ka yi karatu a wajensa ya zama yana da kyawawan ɗabi'u malamanmu suna cewa ma ra'asu malika ayyuha talibu inda shaykhika khulquhu al-karim lakin ilmuhu ribhun za'idun abin da ake bukatar jalinka ya kai ɗalibin ilimi a wajen malaminka shine kyawawan ɗabi'u da malaminka ke da su ka koyi kyawawan ɗabi'u amma ilimi wannan riba ce da za ka je wajen malami ka zama kyakkyawar ɗabi'arsa ka koya ko da baka koyi ilimi daga wajensa ba to wannan shine ilimin da ka koya a wajensa sannan abu na hudu malamai suka ce ana bukata ya kasance yana da mauhiba ya zama yana da wata kyauta daga Allah subhanahu wata'ala da ya bashi ta iya karantarwa da kuma ilimin da kaifin kwakwalwa da tsinkayen al'amurra kuma an ka kalla za ka ga malaman magabata da Allah ta'ala ya basu wannan sufofu to ana bukatar ɗalibin ilimi ya zama ya kula da waɗannan abubuwan a lokacin da zai tafi karatu wajen wani malami daga cikin malaman da yake son yi karatu a wajensu. daga cikin abubuwan da malamanmu suka ambata cewa ana buƙatar malami da za ka yi karatu a wajen ya kai ɗan uwa an ya kuna a sanna ya zama yana da shekaru domin shekaru suna da tasiri suna cewa aksaru minka sinnan aksaru minka tajribatan don mutumin da ya fika shekaru to zai fika gogayya ana nuna mana lokaci yayi insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan sai idan Allah ya kai mu karatu na gaba ko kuma a haduwa ta gaba insha Allah ta'ala za mu dora a inda muka tsaya muna muku fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya jibinci al'amuran ku da namu gabaki daya Allah madaukakin sarki ya bamu ilimi mai amfani Allah ya albarka a cikin rayuwar mu gabaki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh